نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين بير قوة بير watan jimadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da tara ga watan daya a gregorian kalanda 2021 wannan shine kasadinmu na goma sha biyu daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتاف فضيلة الشيخ أبو عبد الله محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى إذا جماعة المسلمين بس من تابا منا نان أشافي نشاف بيرنا ونا للتافي كما منا نان عندما لنكتوا ولا إله إلا الله متضمنة الكفر بما يعبد من دون الله wa la ilaha illallah ita wannan kalma ta la ilaha illallah mutadamminatul kufri ko mutadamminatul lil kufri bima yu'badu min dunillah wato ta kunshi kafircewa duk abin da ake bautawa koma bayan Allah wato duk yadda ka yarda da cewa Allah kaɗai ake bautawa to wannan ba zai yiwu ya samu karkuwa a gurin Allah ba wannan furucin naka da wannan aikin naka har sai kuma zuciyarka da gaɓoɓinka sun yarda duk wanda ba Allah ba to ba Allah ba ne ba ba a yadda kuma abota mishi ba sai ka yadda da wannan idan baka yadda da wannan ba ka tsaya a iya kai dai za ka bauta wa Allah amma sauran bauta da ake wa sauran alloli duk aje a yi ta yi ba matsala ai lalube ake cikin duhu ai kowa ba shi da tabbas kawai sai an je lahira a ga wanda ya dace a a wallahi bautar ka bata tabbata ga Allah ba kuma ibadar ka bata zauna da gindinta ba kuma Allah ba zai karbi ibadar ka ba kawai miskala zarrati saboda haka dan he ka yarda cewa duk abin da ake bautawa in dai ba Allah nan kwaya ɗaya ba to aikin banza ake yi zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yu'badu min dunihi huwal batilu sai ka yarda Allah shi ne Allah na gaskiya duk wanda ake bautawa ba shi ba ƙarya ne to idan ka yarda da wannan kuma ka bauta masa to shikenan da izinin Allah ka kama hanya da zaka samu ibadar ka ta samu shiga an gane maganar da kyau ko to shine yake cewa wannan kalma ta la ilaha illallah ta kunshi kafircewa abinda ake bautawa kuma bayan Allah yace li anna ma'ana la ilaha illallah domin ma'anar la ilaha illallah isbatul ibadati lillahi wahdahu shine tabbatar da bauta ga waye ga Allah shi kadai shine abin da ake nufi da la ilaha an kora duk wani Allah illallah kuma an tabbatar da bauta ga Allah la ilaha ta kore duk wata bauta da ake wa wani illallah kuma ta tabbatar da bauta ga Allah shi kadai jama'a kun fahimci magana to wannan shine ma'anar la ilaha illallah in dai har ba a yadda da wannan ba to la ilaha illallah ba ta zauna ba kuma ba za ta yi mutum amfani ba Allah ya yi mana shine yake cewa abinda take nufi isbatul ibadati lillahi wahdahu wal bara'atu min kulli ma'budin siwahu da kuma baran baran da fito na fito da kai hari da kai farmaki na ƙare dangi ga dukkanin wani wanda ake bautawa koma bayansa subhanahu wata'ala ka yi watsi ka yi wancakali ka yi fatali ka watsar ka jefar da duk wani wanda ake bautawa koma bayan Allah ka ta Allah da bauta shi kadai wahdahu la sharika lahu jama'a kuna fahimta to wannan shine da haka yake cewa min kulli ma'budin suwahu wa hadha ma'ana al-kufr bima yu'badu min dunillah ma'ana al-kufr bima yu'badu min dunillah yace wannan shine ma'anar kafircewa abinda ake bautawa koma bayan Allah min dunihi ko li'anna ma'ana al-kufr bima yu'badu min dunihi al-bara'atu minhu wa i'tiqadu butulani domin ma'anar kafircewa abin da ake bautawa koma bayan Allah shine al-bara'atu minhu kai baran-baran kai watsi ka wance kalar da shi wa atiqaduhu wa atiqadu butulanihi da kuma kudirce ka sa a ranka abinda ake din nan ƙarya ne kar ka yadda yahudu abinda suke bautawa kar ka yadda cewa akan daidai suke nasara kar ka taɓa yadda cewa abinda suke yi daidai ne masu bautar macizai da masu kiran annabi isa da masu bautawa maryamu da masu bautawa mala'iku da aljanu da duk wani wanda yake kiran wani koma bayan allah yana bauta masa kai a zuciyarka karka yadda cewa akan daidai yake kuma karka yadda cewa wannan bautar za ta hayar da hitudun nazira in dai ka yadda da wannan to ka zama ɗaya daga cikinsu kana yadda cewa ai su ma ibada suke ai su ma bautar allah suke yi to ya za ku ku ce ba za su bauta wa Allahnsu ba a'a ba mu ce ba za su bauta wa Allahnsu ba su bauta mishi amma abinda muka ce shine wannan bautar sunanta haba'an manthura ba ta da wani amfani a gurinsu ba za kuma ta tseratar da su ba kuma Allah bai yarda da ita ba rushashiya ce wargajajjiya ce lalatacciya ce di yadda arne ya kai ga kirki ya kai ga kyauta ya kai ga sadaka ya kai ga tarbiyya ya kai ga mu'amala mai kyau ya kai ga kyautatawa ya kai ga riƙon amana ya kai ga ƙoƙari wajen kiyaye haƙƙin wanda ke tare da shi matuƙar baya cikin musulunci baya bauta wa Allah ƙwaya ɗaya abin da yake aikin banza ne wallahi in baka yarda da wannan ba ba na rantse da Allah kai ma ba musulmi ba ne shine gaskiyar magana duk wani kirkin da wanda ba musulmi ba yake da shi ya yi ta kirkinsa ya kyautata ya yi sadaka ya taimaki makota duk abin da zai yi ya yi a ba shi amana ya kiyaye a ofis ya yi gaskiya duk ya gama wallahi in dai bai yarda Allah ne kwaya ɗaya abin bautawa ba aikin banza yake yi kai ma in baka yarda da haka ba aikin banza kake yi wallahi jama'a kun fahimci magana da kyau ko fage ne mai matukar abin nan ban tsoro da hatsari in baka yadda bane kai ma ka sauka shalda yawa duk abin da ake kai ma yanzu babu kai a ciki so saboda haka mu yarda da wannan sai mun yarda mun amintu da haka sannan muka zama cikakkun musulmi amma wallahi in ba mu yarda ba to musul musul muke daga nan kuma sai musulmiya kaga aka sulmiye kuma sai wutar jahannama kenan ko Allah ya kiyaye yawa Allah ya shiryar da mu da haka yake cewa wal bara'atu min kulli ma'budin siwahu wa hadha ma'ana al kufru bima yu'badu min dunillah li'anna ma'ana al kufru bima yu'badu min dunihi al bara'atu minhu barran baran da hi wa atiqadu butlanihi a kudurta kuma abinda ake barna sunan shi wa hadha ma'ana al kufru bi taghut fi qawlihi ta'ala to wannan ne ma'anar al kufru bi taghuti fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa faman ya kafuru bi taguti wanda duk ya kafurce wa tagutai wa yu'min billahi kuma yin imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa to wannan yayi riko da igiyar Allah mai karfi lam fisama laha wanda ba za ta yage ko ta tsinke masa ba za ta kai shi har tudun nasira an gane malam yace wa tagut shi tagutu ismun likulli ma'abudin siwallahu tabaraka wa ta'ala suna ne ga dukkanin abin da ake bautawa in ba Allah ba duk abin da ake yi wanda Allah bai yarda ba na bautawa wani to sunan wannan abin da ake bautawa dagutu wannan abin da ake bautawa ya yadda ko bai yadda ba ya san ana bauta masa ko bai sani ba sunansa dagutu jama'a kun fahimci magana da kyau ko dagutu an gane magana za mu zo mu magana in an jima akan ma'anar dagut din gaba daya kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda Allah ya faɗa yace walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula hakika mun tada manzo a cikin kowace al'umma me suke cewa al'ummar an ibudullah ku bauta wa Allah wajtanibu tagut ku nisanci tagut ku ja da baya daga tagut to jama'a tun satin da ya wuce muke magana akan ibadatullahi wahdahu da kuma al-kufru bit tagut bauta wa Allah shi kadai da kuma kafircewa a ainihin wato tagutu to al'imamu ibn taimiyyat al-harrani a cikin littafinsa al-ubudiyya ya faɗi menene ake nufi da bautar Allah ya ce al'ibadatu wa ismun jami'un da kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batina kas-salati was-sawmi wal hajji waz-zakah wa kal hawqalati wal haylalati wa ma ila dhalika min anwa'il adhkar al'imamu ibn taimiyyat al-harrani a cikin al'ubudiyya ya ce abinda ake nufi da bautar Allah huwa ismun jami'un suna ne wanda ya game li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu dukkanin abinda Allah yake so kuma ya yarda shi in dai Allah yana son wannan abun kuma ya yarda a yi to sunan wannan abin ibada li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu sai ce min al-aqwali wal af'al na daga maganganun baki da kuma ayyukan gabbai al-zahira wal-batina wanda suke a fili ana ganinsu da kuma wanda aka kudirce su a cikin zukata wanda ba a ganinsu kasala ya ce kamar sallah kaga ana ganin mutum yana sallah wa kazzaka haka zakka wa sau haka azumi wal hajji haka hajji wa kal kamar ka ce la haula wala quwwata illa billah kayi ibada amma ta baki ba ta gaba ba ina fata an fahimta والهيللة كما ركت لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كاي إبادة وكالإعتقادات كما أبو بون قدر تيوى نزوتي يرداد تيوى باء أبو تاو قواسي الله توانا إبادة يرداد حكا إبادة جماعة كم فهمت مغانا يرداد تيوى باء أبو قوى وزن يدى أقوي قوي إبادة سي النبي محمد sallallahu alaihi wasallama amincewa da hakan ibada ce shine kal itiqadat abubuwan aqida da mutum zai kudurce a ransa na kade ta Allah da bauta kade ta Allah da sunayensa da siffofinsa kade ta Allah da ayyukansa kade ta Allah da dukkanin abubuwan da yake yi na halittunsa waɗannan abubuwan da ɗan adam ke kudurcewa da abubuwan da ke yarda da shi a cikin zuciyarsa wanda muke karantawa da ku waɗannan duk ana kiransu ibada jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko ana kiransu ibada to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi ta magana akan ibadan nan a cikin alkur'ani kuma ya faɗi irin ma'anonin da yake ɗaukata shi ya sa al'imam ibn taimiyya a cikin al'ubudiyya kamar yadda na faɗa ya ce babu abin da allah maɗaukakin sarki yake so dangane da bayi irin su amsa sunan su bayinsa ne masu bauta mishi ne ba kuma abin da Allah ya tsana abin da Allah baya so irin a samu wanda zai girman kan cewa shi ba bawan Allah ba ne ba ko kuma ya ce ba zai bauta wa Allah ba abu kaza zai bauta wa babu kuma abokin fada da abokin fito na fito ɗin Ubangiji sama da wanda ya koma gefe ya kira wasu jama'a ko wasu halittu ce su bauta mishi to waɗannan mutanen guda uku babu 'yan ta'adda a duniya da suka wuce su mutumin da ya ƙiya amsa sunan shi bawan Allah ne da mutumin da ya ƙiya bauta wa Allah sai ke bauta wa wani da mutumin da ya kira mutane ya ce su bauta mishi waɗannan mutanen su suka fi kowa ta'addanci a duniya domin babu abu mai tsada a duniya sama da a ce kai bawan Allah ne ko kuma shi Allah yadda kai bawansa ne to babu daraja da martaba da ɗan adam ke samu sama da a ce Allah ya yarda kai bawansa ne in Allah yadda kai bawansa ne wallahi malam ka gama ka hayi billahi allazi la ilaha illa huwa duniya da lahira jama'a kuna fahimtar magana saboda haka Allah ya ta magana akan ibadan nan farko dai a cikin suratul anbiya ubangiji yake cewa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa ma arsalna min qablika min rasulin Allah ce ba mu turo ba kafin kai daga cikin manzanni duk wani manzo da kaga mun turo wannan duniyar kafin zuwanka illa nuhi ilaihi face lokacin da muka turo shi sanda muka yi wahayi muka turo mala'ika ya gaya mishi annahu la ilaha illa ana cewa ba wanda ya cancanta a bautawa babu Allah in ba ni ba in ji Allah wannan fa ba wai al'ummar da aka turo wa saƙon ake gayawa ba shi ɗan aikan in an turo shi sai a turo mala'ika ya jaddada mishi ba gafa abin da aka turo shi aka yi jama'a kun fahimci magana annahu la ilaha illa ana ba wanda ya cancanta abota masa sai ni in ji Allah duk wani manzo da muka turo wannan duniya sannan muka gaya mishi wannan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun dan haka abota mu kar a kakkauta wajen yi min bauta duk wani manzo da muka turo Allah ya ce sanda muka turo masa mala'ika ya zo ya gaya masa wannan cewa babu wanda ya cancanta da bauta in ba ni ba subhanahu wa ta'ala sannan har ilau a cikin suratul anbiya Allah ya sake cewa inna hadhihi ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun wannan ita ce al'ummar ku ta musulunci al'umma kwaya ɗaya rak wanda ba ta da ta biyu a wajen daraja da kima da martaba da ainihin wato mutunci a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya mutunta wannan al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna Allah ce kuntum khaira ummatin kun zama mafificiyar al'umma ukhrijat lin-nas wanda aka fito da ita saboda ta yi jagorancin jama'a kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas me dalilin da yasa kuka zama haka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari kuna yi umarnin mutane da su yi kyakkyawa kuna hana su yin mummuna wannan aikin fa da muke jama'a shi ya jawo al'ummar musulunci daraja fa a gurin Allah wa'azi da karantarwa ba shine kan gidan musulunci in ba wa'azi ba karantarwa ba musulunci jama'a sannan tushen darajar al'ummar yana da alaƙa da wa'azi yasa ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ya ce dalilin shine ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari abu na uku wa tu'minuna billahi kuna imani da Allah sai Allah ya ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum wallahi da ma abota littafi za su da su irin kalar imanin wallahi tallahi da ya zama musu alheri amma Allah ya ce min humul mu'minuna daga cikin su akwai wanda suke zuwa su yi imani din amma wa aktharuhumul fasiquna da yawancin su ga zamanto fasikan mutane ne ba mutanen arziki bane da haka anan ma yace inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan ita ce al'ummar ku ta musulunci al'umma ƙwaya ɗaya rak tilo wanda babu wacce ta kai ta daraja a gurin Allah saboda musuluncin da kuke yi sai ce wa ana rabbukum fa'budun kuma ni ni ne mahalicinku ubangijinku dan haka ku bauta mu dan haka ka kudurta bauta ga Allah kar ka yadda wani ya ruɗe ka ya saka ka cikin hayaniyar duniya ya tarwatsa ma tauhidi ya lalata maka aƙida da sunan wani abu na duniya kar ka kuskura ko me zaka rasa a duniya ka rasa shi duk asarar da zaka tafka ka tafka ta duk rahin da zai same ka ya same ka duk wani abu da zai same ka na tasgaro ya riske ka amma kar ka yadda kai rahin tauhidi da aqida kar ka yadda kai rahin bauta ga Allah kar ka yadda kai rashin kadaita Allah da siffofinsa da sunayensa da kuma bauta gare shi kar ka yadda ka rasa wannan ko me a duniya ka rasa duk wata asara ka tafka duk wata matsala ta same ka duk wata hayaniya ta risko ka amma wallahi kada fatara da talaucin aƙida da tauhidi ya same ka in ka kuskura wannan ya same ka to asara ta same ka babba shine zaka ji Allah ya faɗi irin waɗannan sai ce zalika huwal khusranul mubin wanda suka yi irin wannan asara su ne suka yi asara mabayyaniya wanda ba a ɓoye take ba ta fito fili asararsu kowa ya ganta tun daga Allah har annabawa da mala'iku da mumine da kowa ya ga asarar da suka yi amma wanda ya samu tauhidi ya samu aƙida wallahi in ya ga dama ya zama talakan kuɗi ba shi da kuɗi ya ga dama ya zama talakan lafiya ba shi da lafiya ya ga dama ya zama talakan gidan zama ba shi da gidan zama ya ga dama ya zama kai duk talaucin duniya ma ya ga dama ya same shi idan dai yana da arzikin aƙida da tauhidi wallahi tallahi shine rabotaccen duniya da lahira ka yadda da wannan kun ka yadda da wannan wallahi ka samu babban rabo Allah ya yarda da mu wannan a cikin zukatanmu da haka yake cewa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun a wani guni yace ya ayyuhar rusulu ya ku dandazo da taron manzanni ya ku maɗuɗu da ayarin annabawa ku lumina tsayyibati ku ci daga cikin daɗaɗa na halal sai ce wa amalu saliha ku aikata aikin arziki aikin kirki inni bima ta'maluna ali ina sane da abin da kuke aikatawa ku ji fa Allah manzanni ya kira kai daga jin manzan Allah fa kai ka san ba karamin mutum bane domin Allah ya yarda da kai bawansa ne ma ba karamar daraja ba ne balantara bayan kai bawansa ne kuma ya baka manzanci ko ya baka annabta ya ayyuhar rusulu ka ji fa kira na girmamawa ya ku manzanni ba a kira su ma da sunayensu ba sai aka ba su take da kambi da Allah ya ba su sai ce kulu min at-tayyibati ku ci daga cikin abin da muka halatta muka dadada shi amma fa sharaɗin wa amalu saliha ku yi aikin arziki ina ma'anar wa amalu saliha ai wa abuduni ku bauta min kenan ko eh ku bauta min ku aikata aikin arziki ku aikata aikin kirki ma'ana ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimta sai ce inni bima ta'maluna alim lalle ni sananne ne dangane da abin da kuke aikatawa duk abin da kuke aikatawa ina sana da shi ba wai ban sani ba a'a komai kuke aikatawa ina ainihin wato a sane da shi sai sake cewa wa inna wa anna hadhihi ummatukum ummatan wahida wannan ita ce al'ummar ku ummatun wahida al'umma kwaya daya wa ana rabbukum fattaqun kuma ni ni ne mahaliccinku ku ji tsoro na a can yace ku bauta mu anan kuma yace ku ji menene tsoro na kuma duk ma'anar guda ɗaya ce tsoron Allah shine bautar Allah bautar Allah shine tsoron Allah haka ne ko ba haka ba tsoron Allah shine bautar Allah bautar Allah kuma shine tsoron Allah in mutum yana bautawa Allah to yana jin tsoron shi in mutum yana jin tsoron Allah to yana bauta mishi haka ne ko ba haka ba duk wanda baya jin tsoron Allah to ba zai bauta masa ba duk wanda kuma baya bautawa Allah baya jin tsoron Allah ba haka bane haka magana duk inda ta ka juya ta ma'anar da za ta baka kenan jama'a saboda haka yace wa ana rabbukum ni ne mahalicinku ubangijinku fattakun ku ji tsorona ku ainihin wato bi tafarkina da abin da na tsara wani ya zo a cikin suratul mu'minu sannan Allah madaukakin sarki ya sake ci gaya manzan Allah ya ce wa abudu rabbaka ka bauta wa ubangijinka mahaliccinka ku duba ibada ibada ibada suke ta zuwa a cikin ayoyin wa abudu rabbaka bauta wa Allah mahaliccinka hatta ya atiyakal yaqin har sai mutuwa ta zo maka ai hatta ya atiyakal mautu kai ta bauta kai ta bauta kar ka daina har sai ranar da mala'ika ya duro ma'ana duk abin da za ka yi a rayuwarka idan an taba shi aka yi masa bincike a gane wani nau'in abin da Allah ya yarda da shi ne kar a same ka cikin abin da Allah bai yarda da shi ba kuma wannan shi ke lazumta idan Allah ya dora ka kan wannan layin sai Allah ya ƙi ka mutu in ba akan wani abu na ibada ba duk mutumin da ya rugunzuma kansa cikin aikin alheri da ayyukan ibada da ayyukan addini da ayyukan musulunci sai kaga Allah ya ƙi ya mutu in ba akan irin kalar wannan aikin ba jama'a kuna fahimta yasa za ka ga da yawa daga cikin magabata tun a zamanin da zuwa yanzu za ka ga cewa suna mutuwa akan ibada sai ga mutum ya yi abin alheri kafin ya taso daga gurin ko ya je wani guri kafin a shamu shamaki tsakaninsa da wannan abin alherin sai Allah ya zara ran shi kana gaban da ma magabata malamanmu na nan kurkusa kurkusa kurkusa wanda ba su wuce shekara hamsin talatin arba'in da rasuwa ba sai ka ji cewa malami ya rasu da littafin bukhari yana takhariji da littafi a hannun shi muhammad nasiruddin albani sanda ya gama wani tahrijin wani hadisi allah ya zara ran shi yana kwance yana jinya yana cewa yassa ta ɗauko masa littafin kaza akwai magana a ciki da bai karasa ba yana so ya karasa ta ɗauki alƙalami zai dinga faɗa tana rubutawa tunda ba zai iya rubutu ba hannunsa yana rawa mala saboda jinya ta kama shi amma dai yana iya magana da baki da haka yar da ke malama ce don ita ma yanzu babbar malama ce a duniya ana ji da ita ta hadisi mace mai kamar maza mala an gane maganar da kyau ko yawwa da haka sai ta ɗauko ta zo tana rubutawa yana faɗa tana rubutawa in ya gaji numfashin sai fara kamar zai ɗauke sai ya shiru ita ma ta dakata da rubutu sai ya ɗan dawo hayyacinsa sai ya ci gaba tana rubutawa da haka har Allah ya zagaye shi ana takharijin hadisi akwai malamin da ya gama karantarwa ya gama karantar da ɗalibai ya yi sallama da su yana zuwa gida ya alwala ya sallan nafila raka'a biyu ya nemi guri ya kwanta ya ce sai da safon ku aka ce sai da safa ala gafa malam ashe sai a lahira yake nufi ba a sani ba yana shiga makwancin aka zo aka samu ya rasu ina fata ana fahimtar magana to wannan a yanzu yanzu kenan ma a zuwa nan mu na wannan lokuta abdurrahman kish Allah ya masa rahama makaho ne in ya zo muƙaddima ya ce alhamdulillah alladhi ja'alani a'ma kai la ala ara uyun zalimin na gode wa Allah da ya mai da ni makaho ta yadda ba za mu ido hudu da mugaye da azzalumai ba haka yake faɗa in ya zo muƙaddima godiya ta tabbata ga Allah da ya mai da ni makaho ta yadda ba ma ido hudu da azzalumi kullum yana addu'a yana cewa Allahumma la ta tawaffani ko la tawaffani illa wa ana sajid bayna yadayka ya rabbal alamin Allah kar ka dauki raina face ina gaban ka ina sujuda ya Allah wallahi tallahi abin da ya samu wannan bawan Allah kenan jama'a a masallaci yayi sujuda ta karshe bai dago ba haka Allah ya zara ran shi Abdurrahman ke shi kaje ka bi tarihi shi makaho ne amma in yazo yana karatu kai mai idan ma sai kai daga cika kafin ka kamo shi na fata an fahimta to haka manya-manyan magabata mana ka duba malan jafar ya karanta innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba suka harbe shi ka duba malan albani ya taso daga karatun bukhari akwai wani shago da ya tsaya yana sayayya a shagon lokacin da muka kai masa ziyara da muka taso daga karatun bukhari nan inda aka kashe shi din mun je mu tare da shi da mu da su malam Musa mun je mun yi karatu tare da shi muka taho a wannan shagon ya tsaya ya saya mana wani biredi a gurin ya sa mana farfesu a gida ya saya ya saya mana biredi a nan muka karasa gida muka farfeshe da mu da su da shi muka ci farfesu ina fata an fahimta to a wannan shagon ranar da za a kashe shi ya taso still ya tsaya a gurin zai yi sayayya da matar shi sai ke cewa mai shagon yana ganin alamun akwai wanda suke bin sa a baya suna dakon shi in ya tsaya sai su tsaya in yayi gaba sai su yi gaba a ranar da aka kai bai wuce saura minti 30 a harbe shi ba sai mai shagon ya ce to Allah gafarta malam bai kamata da wani mataki ba ya kamata bai kamata kuma an san ka fahimci akwai masu binka kuma malam a bar wannan abun ba sai ya ce kai da Allah rabu da su idan abin da suka yi niyya Allah ya kaddara zai faru akwai wanda ya sai tare ni ce ba wanda ya sai zai zai da su ba wani abu insha Allah wallahi tallahi mana ku je ku bi tarihi muna na yanzu muna bibiyan tarihin mana albani muna bibiyar abubuwan da suka faru da shi a rayuwarsa da sauransu akwai ɗalibansa da suna nan an ware su aikinsu kenan ka'in da na'in dare da rana ba su da aiki sai tattaro abubuwan da suka faru da mana albani saboda wallahi jama'a malamanmu suna mutuwa ana gagara samun waɗanda za su iya rubuta biography nasu kuma suna da abubuwan darussa a rayuwarsu wanda ya kamata a ɗauka amma ba a ɗauka saboda ɗaliban hankalinsu ba akan wannan yake ba mutane kawai hayaniyar duniya su ne ta dame su yes hayaniyar duniya su ne ta dame su harkar ilimi da harkar malata da harkar kaza harkar addini ba ne damuwar mutane ba sai kalilan daga ciki ake samu wanda suke mai da hankali su ga yaya kaza ke faruwa ya ake kaza ya ake kaza wani ya luzumci malami ya sanya yake mu'amalarsa ya zamansa da iyalansa yaya harkokin ibadarsa ya mu'amalarsa da jama'a mutum ne mai kyauta mutum ne mai rowa mutum ne mai duk abibbibi tarihinsa in ya mutu a samu masu zama su rubuta abu ne mai wahala yanzu a zamanin mun nan amma magabata ba haka suka rayu ba yasa duk muka samu tarihin su bukhari su muslim su tirmidhi ibnu majah saboda ɗalibai ne suka manne musu duk motsin da za su yi suna bibiye da su da haka suna kwantawa sai su dau alƙalami sai ta rubutu saboda sun san rayuwarsu tun daga farkonta har ta saboda haka ya ce a rabu da su shikenan ko a su ne suke bin shi yana shan kwanar gidan shi suka je suka bude masa wuta suka kashe shi abin tambaya shine malam albani ya taso daga karatun me bukhari to haka ake so kuma wannan yana da alaka da idan mutum ya lizumta wa kansa ayyukan addini kar ka zama rago wallahi duk wata harka ta duniyan nan ka watsar da ita idan aka ce akwai harkar addini da ibada ka bata ka bata hankalinka ka yi haƙuri hayaniyar duniya ba ta karewa fa ko tana karewa jama'a akwai wani abu na duniya na hayaniya da za a ce yau ka zo sa ba za ka ƙara wani abu ka gama wallahi babu to in ka kuskura ka biye wa wannan to zai hana ka duk wasu activities na Allah da annabi sai a waye gari ba ka da wani rekod kwakwara guda ɗaya na abin da ya shafi ibada da addini sai ka wance kalar da Allah ka rungumi duniya fau sai a ganka kayi yamma da mashin an jima sai a ganka kayi arewa tan bakin la'asar dab da magarba sai a ganka kayi kudu aikin ka kenan ba ka da wani abu sai hayar duniya shikenan shaidan ya gama da kai ba ka da ajandar lahira ba ka da ajandar Allah ba ka da ta manzan Allah ba ka da ta sunnar annabi Muhammadu ana nan a haka ana nan a haka kwatsam sai mala'ika ya duro maka ya ce to lokacin tafiyar mu yayi ka waiwaya baya ba abin da zaka samu wanda ka tsina nawa Allah ko annabi ko addininka to wannan wace irin asara ce jama'a saboda haka wallahi ku yi haƙuri musulmin kirki ya yi ƙoƙari ya kasafta rayuwar shi ba hana ka neman abin da zaka ci ka sha ko kai sutura ko ka nemi magani idan baka lafiya ko iyalanka ba ba hana ka duk wasu abubuwa da za ka yi don neman yadda rayuwarka za ta yi inganci ba amma ya zaman to ba shine primary assignment ɗin da ka zo yi duniya ba ba shi bane akwai abin da shi ne asalin ya kawo ka duniya to ka ba shi muhimmanci to idan Allah ya taimake ka akan wannan to ka rabauta Allah ya rabautar da mu baki daya ya faɗa har ilau subhanahu wa ta'ala yace wa lahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun sai ce yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturu Allah madaukakin sarki yace wa lahu man fis samawati wal ard ya tabbata ga Allah mallakar Allah ne duk abin da ke cikin sammai da kuma wanda suke cikin kasai wa man indahu mala'ikun kuma da suke gurin Allah a sama la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai dangane da bautawa Allah munan ne kasa ake samun masu girman kai amma a sama gurin Allah ba sa girman kai wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wanda suke gurin Allah ba sa girman kai dangane da bautawa Allah wala yastahsirun sannan kuma ba sa kosawa ba sa gajiya bauta suke kullum sai Allah ya ce yusabbihuna al-laila wan nahara tasbihi suke yi safiya da maraice la yafturuna ba sa kakkautawa kun ga anan sai Allah ya ce wa lahu man fis samawati wa man fil ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wanda suke gurin Allah ba sa girman kai dangane da bautawa Allah ku duba yadda Allah ke bawa bauta bauta bauta muhimmanci yake ta maganganu kaga za ka bata mana wannan abu waye shiga ya taba ba wanda ya shiga ciki to na'am to mu je to saboda haka a waɗanda suke gurin Allah ba sa girman kai dangane da bauta mishi masu girman kai dangane da bauta su ne wanda suke doron ƙasa daga cikin mutane amma Allah maɗaukakin sarki yana da baut- masu bauta mishi subhanahu wa ta'ala a bautar da muke masa a nan doron ƙasa ba ta taka kara ta karya ba balma idan da ba za mu bauta mishi ba yana da ainihin wato masu bauta masa sun fi dubu wane ɗari bahaushe ya ce sun fi shurin masaki kuma wannan suna na bauta shine irin sunan da ubangiji subhanahu wata'ala ya dinga bawa bayansa daga cikin annabawa kamar yadda yake cewa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada wa annahu lamma qama abdullahi waye abdullahi a nan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga allah ya jingina masa suna na menene na ainihin wato bauta na fata an fahimci magana qala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakat ma dumtu hayya kaga annabi isa kai tsaye ya jingina bautarsa zuwa ga Allah ya ce inni abdullahi atani likita subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina ko to ka gani subhanallazi asra bi abdihi kaga sai ya ce da bawansa an gane maganar da ko a ‘yan aljanna sai Allah ba sunan bauta ya ce ainihin ya sharabu biha ibadullahi yufajjiruna ha tafjira yufuna bin nadari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ainihin ya sharabu biha sai ce ibadullah wani marmaro ne wani ruwa ne a cikin aljanna yashrabu biha ibadullah bayan Allah za su sha sune yan aljanna kaga kenan in fa baka cikin bayan Allah to baka cikin yan aljanna kenan jama'a kuna fahimtar magana ainin yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira to wannan shine saboda haka saboda muhimmancin bauta ga Allah sai Allah ya dinga wato wato maimaita sunan tun daga kan annabawa manzanni mala'iku da dai shauransu har zuwa kan mutane yana wato tabbatar da cewa duk wanda suke binsa kuma suke yi masa bauta to su bayinsa ne subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya tabbatar da mu a matsayin bayin Allah subhanahu wata'ala to nukta ta biyu a da zamu magana kafin mu wuce cikin littafi shine nukta ta wato ainihin wato da yake cewa a alkufuru bi ma yu'badu min dunillah a kafircewa abin da ake bauta kuma bayan Allah da kuma ainihin wato a kafircewa tagut wanda ya kawo maganar cewa wa tagut a ismun li kulli ma'budin siwa Allah shi tagut shine sunan abin da duk ake bauta kuma bayan Allah subhanahu wata'ala to Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafinsa usul thalatha ko thalathata usul yake cewa wa tawagitu kathirun sai ce wa ru'usuhum khamsa dagutu suna da yawa amma shugabannin dagutai guda biyar ne an gane magana da kyau ko dagutu abinda duk ake bauta ba koma bayan Allah suna da yawa ko ba su da yawa suna da yawa ana bauta macizai ana bauta wa shanu ana bauta wa raguna ana bauta wa ɓeraye ana bauta wa rana wata taurari abinan mala'iku aljanu kaga abinda ake bauta kuma bayan Allah suna da yawa wasu sun yarda da bautar wasu ba su yarda ba wasu sun san ana bauta musu wasu ba su sani ba na fata an fahimta ba su sani ba to sai shi malam ya ce wattawagitu kafirun ɗagutai suna da yawa sai ce wa ru'usuhum khamsatun amma shugabanninsu kololuwar ɗagutai guda biyar ne shine yace na farko iblis iblis shaidan kenan yace adda'i ila ibadati ghairillah ko ghairi wanda shi yake kiran mutane zuwa ga bautawa wannan Allah haka ne ko ba haka ba yanzu duk wanda kaga yana bautawa koma bayan Allah da Allah waye ruda shi shaidan ko shaidan shi ya ruda shi har ya ji cewa ya gamsu ya bautawa ne wancan abun a maimakon ya bautawa Allah to kaga shaidan shine shugaban suwa dagutu na fata an fahimci magana dan duk wata bauta da ake koma bayan Allah shi ya kitsa ta shi ya riya wa wanda suke yin ta suke yin ta haka ne ko ba haka ba to tunda shi ya riya musu suke yi to shine shugaban dagutai gaba ki daya yasa Allah ya ce alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaitan ko yace innahu lakum aduwwun mubhita wa an ibuduni hadha siratun mustaqim alam ahad ilaikum ya bani adam shin ban kulla alkawari da ku bane ya ku yan adam alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan kar ku bauta wa shaydan me ma'anar bauta wa shaydan shine shaydan ya riya maka wani abu na sabo ko na ibadar wani kuma ka yarda in kai haka ka bauta masa jama'a kuna fahimtar magana ban muku ban kulla alkawari da ku ba ya dan adam alam ahad ilaikum ya bani adam Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin sai Allah ya ce wa an'buduni ku bauta min ni Allah hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya miƙaƙƙa tabbatatta dodar wanda babu wani hayaniya a cikin ta wannan shine na farko shedan shine shugaban dagutai ga baki daya Sheikh Muhammad bin Abdulwahab ya ce a sani ɗagutu na biyu daga cikin manya-manyan shugabannin ɗagutai ya ce alhakimul ja'ir ja'irin shugaba an gane magana da kyau ku almughayyiru li ahkamillah wanda kokarinsa kullun shine ya canja hukuncin Allah a samu shugaban da zai zo yana kawo wa mutane wasu dokoki da wasu ƙa'idojin rayuwa waɗanda kai tsaye suna cin karo da dokokin Allah subhanahu wa ta'ala cikin ƙur'ani ko kuma dokokin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadisai. To idan aka samu shugaban da yake da irin wannan aƙida da irin wannan tunanin na kawo dokokin da suke cin karo da ƙur'ani to shi ma ya zama menene ya zama ɗagutu. Na fata fahimci magana. ya zama kullum kokarinsa ya za a ya jirkita wani hukunci na ubangiji ya jirkita wani ka'ida ta Allah ya kawo wata ta yahudu a madadin ta ya maye gurbinta to wannan yana ainihin wato ciki yasa Allah ya ce alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika alam tara Allah ya ce bakai duba bane ila alladhina yaz'umuna zuwa ga waɗannan da suke riya annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika sun yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin ka eh amma kuma tare da haka fa yuriduna an yatahakamu ila tagut amma suna kokarin su kai hukunci zuwa ga tagut Allah ya ce wa qad umiru an yakfuru bihi bayan kuma an musu umarni su kafirce wa menene tagut Allah ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida shaytan ne kawai yake nufin ya batar da su bata wanda yake mai menene mai nisa jama'a kuna fahimtar magana saboda haka duk shugaban da kokarinsa ya ga cewa ya jirkita wani hukuncin Allah ya kawo na wani abu daban to wannan shi ake kira ja'irin shugaba kuma yana daga cikin ainihin wato daguce kamar yadda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya ainihin wato yi ishara athalis ɗagutu na uku a shi ne yake cewa allazi ya hukuma bi gairi ma anzalallah wanda yake hukunci da abin da Allah bai saukar ba to a nan ku lura a hukunci da abin da Allah ya saukar yana da alaka da abin da ƙasa ko yanki suka tsinci kansu a ciki ko suka samu kansu a ciki idan Allah ya kaddari kun zo kun samu kanku ba a hukunci da littafin Allah to anan abu biyu ake bukata da ku abu na farko ana muku hukunci da abin da ba littafin Allah ba amma na farko ba ku yarda cewa wannan hukuncin gaskiya bane ba akwai wanda ya yarda cewa abin da ke cikin constitution gaskiya ne a cikin mu nan babu na fata kun fahimci magana domin inda muka samu matsala kenan tsakanin mu aqidar ahlus sunna salafiyya da wanda kuma suke ahalus sunna yan takife su yan takife cewa suka yi tun da dai har muka yadda ake hukunci da abin da ba littafin Allah ba to mun zama arna kun fahimci maganar mu kuma muka ce a'a ba mu zama arna ba Allah bai arnantar da mu ba annabi Muhammadu bai arnantar da mu ba muka ce dalili shine akwai bambanci tsakanin abin da ka tsinci kanka a cikinsa ba yadda ka iya da kuma abin da ka yarda ka amintu ka yarda da shi kana jin daɗinsa balma kana ganin shi ya fi akan komai yanzu a cikin munan akwai wanda yana ganin gara a ci gaba da hukunci da constitution akan a ci gaba da hukunci da qur'ani babu akwai wanda yake ganin hukunci da constitution daidai yake da hukunci da alqur'ani babu akwai wanda ya yarda cewa ma hukunci da constitution ya fi adalci da gaskiya sama da hukunci da alqur'ani babu to wannan rashin yardar ita ne ta tabbatar da mu a cikin musulunci ko da dai ana mana hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar ba kun gane yadda bambancin yake jama'a to wannan shine karatu da ilimi da kuma dan takifanci wannan da muka ambata shine karatu wancan shine dan takifanci jama'a mutum kawai ya ce saboda ana kaza to shikenan an dawo kaza ba haka ake yi ba me yasa ne malamai suka ce idan mutum ya yi kalmar kafirci ba a saurin yanke masa hukuncin ya zama kafiri zai iya yi wa ya yi ta bai san ma'anarta ba haka ne ko ba haka ba sai amma tambayi wani e ni ka san me ka faɗa kuwa ce a ban gane na san me na faɗa e kalma kaza da ka faɗa ka san me ma'anarta ta ni dai na faɗa ni a iya san fahimta ta kaza take nufi a ta ba haka take nufi ba ai abin da kake nufi shi ne kaza sai ka ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'u ya yi salati ya salar da ubangiji kaga kenan ba nufin sai kafirce wa Allah ba haka ne ko ba haka sai dawo kan daidai in ya ce a in dai haka ne to wallahi ban yadda ba to yasa ba a yanke wa mutane hukunci kawai da mujarradin abin da aka ji sun furta ko kuma sun abin nan sai an binciki me mutum ke nufi an ganar da shi ya fahimta amma ya ki ɗaukar gyara shikenan kawai amma in ba a fahimtar da shi ba to ba zai yi ka yanke masa hukunci da kalma da ya yi ko da wata magana da ya yi ba alhalin bai gano hakikanin mecece ma'anarta ba wallahu ta'ala an arrabi na hudu daga cikin dagutai ru'us ra'is tawagit a suka ce adda'i ala ilmil ghaib ko alladhi yadda'i ilmul ghaib ko ilmul ghaib wanda yake da'awar ilimin gaibi boka kenan jama'a kun fahimci magana duk wanda yake cewa ya san abin da yake ɓoye wanda gaibu ne to wannan ɗagutu ne don haka boka ɗagutu ne jama'a zuwa gurinsa kamar bauta ne ga ɗagutu yasa annabi ya ce in ka je ka kafurta jama'a kun fahimci magana in dai ka je ka yarda da abin da ya faɗa ma ka zama kafi saboda ɗagutu ne yana da'awar gaibu Allah ya ce alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada bi ya'lama an qad ablagu risalati rabbi an gane magana da kyau ko sanne ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa a gurin Allah ki din gaibu yake mabudan a gurinsa suke haƙoran bai yiwuwa a murɗaki ɗin ya buɗe haƙoran in ba Allah ne ya buɗe ba jama'a shine wa inda hu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san haƙoran kwaɗan gaibi wajen buɗewa in ba wa ba in ba Allah ba to duk wanda ya ce ya san gaibu ya zama ɗagutu jama'a kun fahimci magana da kyau ko yawwa abu na biyar ko ɗagutu na biyar wanda Muhammad bin Abdul Wahhab ya faɗa a cikin salasata usul yace allazi yu'badu min dunillahi wa radiya bil ibada duk wanda ake bautawa kuma ya san ana bauta mishi kuma sai ya yarda da ibada to ya zama menene dagutu yanzu irin shehunan da ake faduwa a yi sujuda a gaban su jama'a sun san sujuda wa ake yi wa Allah amma suna gani mabiyansu suke gurfana a gabansu da gwiwoyinsu da tafukan hannayensu da menene da gohinsu suna musu gaisuwa irin kalar gaisuwar da ake yi wa waye Allah to wannan sun zama dagutu domin inda a ce sun hana to da sun fita a dagutai amma tun da suna gani ana yi ba su iya takawa masu yi musu birki ba to sun zama dagutai duk wanda ya yarda ake sarrafa wata gaba wajen girmama shi irin gabar da ake sarrafa ta wajen girmama Allah kuma ya yarda bai fada ba bai tada hankalinsa ba bai nuna damuwarsa ba eh to wannan ya zama menene ya zama dagutu saboda wannan kalma ta dagutu jama'a muna ta yawan maimaita ta muna ta yawan faɗarta tun da muka fara littafin nan ba mu explanation ga wannan kalma da bayanin malamai abin da suka ce dangane da ita ba shi yasa yau muka ce bari mu dan tsaya mu faɗi kaɗan daga cikin ma'anoninta in ya so sai mu wuce gaba cikin karatu Allah ya ce wa man yaqul minhu inni ilahun min dunihi kadhalika najzihi jahannam kadhalika najzi zalimina wa man yaqul minhum Allah ya ce duk wanda ya budu baki daga cikin su ya ce inni ilahun min dunihi ni Allah ne koma bayan Allah ina ma'anar wa man yaqul ai wa man radiya wanda ya yarda ko ma ya faɗa da bakinsa shi Allah ne inni ilahun min duni Allah ce fadhalika najzihi jahannam kaga wannan ba shi fa da wani sakamakon da ya kamata mai masa in ba wutar jahannama ba Allah ce kadhalika najzu zalimin hakan nan muke saka su waye ne azzalumai saboda haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu riƙi tauhidin nan shine jirgin annabi Nuhu mai shiga ya tsira haka ne ko ba haka ba idan muka kuskura shi yasa malaman aƙida suke cewa tauhidi alfiqhul akbar babban fiqhu an gane magana da kyau ko domin fiqhun fahimtar ibada a bayan fiqhun fahimtar wa za a bautawa yake haka ne ko ba haka ba don ka fahimci yadda za ka yi bauta amma baka san wanda za ka bauta ba aikin man za ka yi da ma yasa dole ne mu wannan shine muhimmin karatu ni duk cikin karatun da nake a duniya wallahi ba wanda nake jin daɗin sa ina yi irin wannan karatun saboda shine karatun da ko da hi na tsira in Allah ya yarda ina kyautata wa kaina zato zan samu aljannar Allah in Allah ya yarda amma duk wani karatu da zaka tsira da hi in dai ba wannan wallahi tallahi akwai probability rashin shigar ka aljanna da kuma probability shigar ka wuta jama'a kun fahimci magana da kyau ko in dai ka tsira da kowanne ilimi baka tsira da wannan na tauhidi da aqida ba wallahi baka da garantin samun shiga aljannar Allah ba za mu yanke hukunci ba domin Allah shi ya san ta ina zai abu na ɗinka wataƙila kana da wani abu ba wanda yake makamancin wannan ɗin ta wata hanya daban wanda Allah zai kalla ya yafe maka amma wallahi malam baka da wani gata da zai haɗa ka da Allah lami lafiya sama da a ce ka fahimci tauhidi ka fahimci aƙida yasa duk malami abin da zai karantar ya karantar amma wallahi ba ƙaramin tasgaro ba ne a ce malami ya bunƙasa ya kai ya komo amma baya karantawa mutane aƙida da tauhidi ba ƙaramar asara ba ce karantar da mu'amala zamantakewar aure zamantakewar makwabta harkar kasuwanci dukka karantar ba wanda ya hana ka amma wallahi ya zama akwai darasin aƙida na musamman littafin aƙida mai muhimmanci da kake karanta wa mutane in ba haka ba to Allah za ka sa mutane su gama gini amma da tubalin toka jama'a ginin nan zai zauna zai zauna tsakaninku da Allah wallahi ba zai zauna ba to shine kwatankwacin a dinga wa mutane karatun fikihu da larabci da kaza da kaza amma kuma babu tauhidi asara za a yi daga karhe in ba Allah ne kiyaye ba Allah ya kiyaye mu yan uwa za mu takaita anan an nuna min lokaci abinda muka faɗa daidai da Allah ku taimake da ruwa mana abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fi mana هذا هو ما عندنا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Bismillah.